إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى قال يحيى قال مالك يجي إمام مالك يجي ينا بياني halin da in abu na aje aka zo aka ɗauka to yana muna bayanin mai da menene ke zama wahirzi menene baya zama wahirzi duk inda aka ɗauki abu ya zama satin da za a yanke hannu ko ko a'a ba kowane ba ko ina ne in an ɗauki abu ya zama akwai haddi na yanke hannu ba an fahimta to sai ya ce al'amuru indana yadda al'amarin yake a wajenmu indana mana malaman madina kenan annahu cewa shi yadda al'amarin yake zamiru sha'an kenan idza kanat jaru rajulin mughlaqatan alayhi in mutum yana cikin gidansa ya kulle kofa laisa ma'ahu fiha ghairuhu shi kadai ke gidan ba sai ba ba gida ne na jama'a ba shi kadai ne kuma yana cikin gida kuma ya kulle kofar sa fa innahu la yajibu ala man saraka min shay'an alqat'u hatta yakhruja bihi min ad-dar kullaha sai mutum ya zo yayi sata a cikin gidan yace ba za a yanke masa hannu ba sai dai lokacin da ya saci abin ya fita daga cikin gidan amma a cikin gidan aka kama shi to an kama shi ya yi sata sai a karbi kayan satar a je a zartar mishi da wani hukunci ba haddin yanke hannu ba an fahimta wa zalika ya ce abinda ya sa na faɗi haka an dara kullaha iya hirzuhu ai gidan duka ne hirzinsa to sai in gidan ya zama na gidan duka ne hirzinsa to sai in an fice daga gidan amma in ana cikin gidan an ɗauke daga nan aka kai tsakiya ko aka kai ƙarshe ba a fita cikin gidan ba ya ce har yanzu ana cikin hiri ba za a yanke ba mishi hannu ba fa in ka da ma'awu fitari sake da gairuhu to in ya zama da kuma gida ne na jama'a fa wannan na da ɗakin shi da barandar shi da wurin kullewar shi wannan na da wannan na da wannan na da to in aka zo aka yi sata a cikin gidan ya za a yi me bambanci tsakanin kai gidanka ne kai kaɗai da kuma gida ne na jama'a in gidanka ne kai kare kana shiga ka garfa ne ka kulle kofar ka sai mai amma in na jama'a ne sai dai ka kulle ɗakin an fahimta don mutane wannan zai shigo wannan zai shigo wannan zai shigo a wannan lokacin farfajiyar gidan farfajiyar ba ta zamo hirisi ba ana fahimta imamu malik fa'in kana ma'ahu fi dari sakinu gairuhu wa kana kullu insani minhum yughliqu alayhi babahu kowa na da kofarsa da yake kullewa wa kanat hirzan lahum jami'an sai zama hirzi ne nasu baki daya faman saraka min buyuti tilka dar shay'an yajibu alqat'u wanda duk ya saci wani abu a ciki abin ya kai a yanke ma mutum hannu fa kharaja bihi ila dar sai ya fito da abin da ya sata a farfajiyar gida faqad akhrajahu min hirzihi ila ghairi hirzihi wa wajaba alayhi fihi alqat'u ya fitar da abin daga hirizin shi ya shigo ɗakin wannan ya ɗauka ya fito farfajiyar gida amma da a ce gidan na mutum ɗaya ne aka zo farfajiyar gidan aka yi sata ma'ana shi ne abin da imam malik ya faɗa ke an fahimta amma yanzu sai ka shiga ɗakin wannan sai ka ɗauko da ka ɗauko sai ka fito farfajiyar gidan to ka ɗauko daga hirizin shi ka fito da shi gida kamar yadda ya ce in an ɗauke daga farfajiyar gida sai in an fita gidan ana fahimtar shi قال مالك والأمر عندنا في العبد يسبتو sai kuma sa'an nan sai ya dawo yaron gida bawa ne baiwa ce to su ana suna suna kai kawo a cikin gida suke aiki suke menene da menene in yayi sata mai ke hukunci an fahimta akwai sata wannan barawo ne yayi sata akwai sata inda aka yi sata lalle sata aka yi amma akwai sata da ke da shubha kasace abin matarka ko matasace mijinta ko kasace abin ɗanka ko ƴarka ko menene da menene to sai an ga bayanin da aka yi zai kai tukuna a yi hukunci wani amur inda rafin abdi ya siri kumin mata a sayyidihi bawa ya saci kayan ubangidansa annahu in kana laysa min khadamihi wala min man ya'malu alayhi arabaitihi ثم دخل سرا فسرك بمتاع سيده ما يجب فيه القتل فلا قطع عليه bawanka ko da ya zama bawanka ne kuma shi ke kai kawo cikin al'amarinka shi ke kula da komai ya ce wannan ko da ba shi ke kula da komai ba a'a zuwa ya yi tsallako gidan ya yi sata aka ce ba za a yanke masa hannu ba waka zalika al'amatu iza sarakat min mata'i sayyidiha aka baiwa la qat'a alaiha ba za a yanke mata hannu ba wa qala sai ce fil abdi la yaqulu min khadamihi wala min man ya'malu ala baitihi fadakhala sirran fasaraka bi mata imra'ati sayyidihi to da ya shigo bawanka ne ba shi ke kula da gidan ba sai hauro ya safe zo da ya zo ba kai masata ba matanka yayi masata me bambanci tsakanin yayi masata da yayi matanka sata akwai bambanci duk ɗaya ne me bambanci yanzu ya saci kayan matanka to kayan matarka ma ya jibi fiye kato inna hutu ta uyaduhu za a yanke hannunsa in ya saci abin matan mai gidansa don ba ita ke mallakarsa ba an fahimta kala wa kazalika amatul mar'ati haka baiwa ta matar gidan ta matar idza kanat laysat bi khadimin laha wala li zawjiha ولا ممن تعمل عليها على, على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجفي القتل فلا قطع عليه sai ta shiga ta haura ta je ta saci kayan wacce take take take mallakarta yace ba za a yanka ba za a yanke hannunta ba to da kayan mijin ta sata fa aka sun wancan mas'alar kenan ku qala malikun wa kadhalika amatul mar'ati haka kuma baiwar matan gidan allaci la yakunu min khadamiha wala mimman ta'amalu ala baitiha ba ba wacce aka ba amanan gidan bace sa'annan ko ba ita ke kai kawo a aike ta akai dan bane a'a tana wata unguwa ce ko tana gidan makota ne amma baiwar gidan ne fa dakhalat sirran sai ta sace ta hauro ta shigo fa sarakat bi mata'i zawji sayyidatiha ma yajibu fi alqatu anna tuqta yadaha da ta shigo sai ta saci kayan mijin uwar gijiyarta wata ke mallakarta aka ce za a yanke mata hannu ba kayar wacce ke mallakarta aka sace ba aka sun wancan matsalar kenan ko ana fahimtar mali imam malik qala malik imam malik yace wa kadhalika ar-rajulu haka namiji yasriqu min mata'i imra'atihi aw al-mar'atu tasriqu min mata'i zawjiha ma yajibu fihi al-qat'u in kana alladhi saraka kullu wahidin minhuma min mata'i sahibihi في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليها وكان في هرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرك منهما من متاع صاحبه يجب فيه القتل فعليه القتل mace ta saci kayan mijinta ko namiji saci kayan matarsa to amma satan da aka yi ba cikin gidan da suke zaune ba ne yana da wani abu ne can a je wani wuri shi aka je ta sata ko ya je sata yace ai ya je cikin wani hirzi ne daban aka yi sata za a yanke hannu qala malikun imamu malik ya ce fi sabiyi sagirin a'ajami wal a'ajami yaro karami da da an aka ce al'ajam bayi kenan allazi la yufsihu wanda baya bai iya larabci ba annahu ma idza suriqa min hirzihima aw ghalqihima akwai yaro kana da yaro karami ko bawa ne amma ba balarabi bane baya jin larabci ko bawa ne sai aka zo aka sace su inda suke da hirzi ko aka kulle su waje sai wani zai sace su fa'ala man sarakahuma alqatl wanda ya sace su za a yanke mishi hannu don ya zo cikin hirzin su ya sace su ya tafi wa in kharaja min hirzihima wa ghalqihima amma in sun fita inda aka saka su aka kulle aka rufe su din sun fita cikin hirzi falaysa ala man sarakahuma qatl wanda ya sace su ba za a yanke masa hannu ba don yanzu sun fita cikin hirizinsu kala imam malik ya ce ko da za ka ce tun me ya sa haka sai ce wa inna ma huma bi manzilati harisatul jabali wa samari almu'allal ya ce ai sun zamo kaman harisatul jabali wancan sati mun karanta ko abinda za ka sa wuri ka kulle kofa abinda za zo loko a same shi loko ne an ajiye shi a wajen amma ba sa mukulli an ba sa ba sa kofa an kulle ba yace ko ko an zo 'ya'yan bishiya 'ya'yan dabino suna nan cikin gona ba hirzi ba ne in ya sace ba za a yanke masa hannu ba قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور yace to masu tonan kabari hakan kabari suna sace abin da ke ciki fa nabshul qabr kenan ko kuna tune da kisan nabash al-awwal rahimallahu nabash al-awwal an fahimta ana tune da kisan eh ai wani ne mutum yana da ‘ya'ya sana'arsa in an ji an binne mamaci sai zo ya tona kabarin sai ya ɗauki likafani ya je ya sayar ya ci abinci na duk inda aka binne mamaci zai je cire likafani sai ya ga ya kusa mutuwa sai ya tara ‘ya'yansa sai ce kun ga sana'a ta ba ta da kyau kan wanda ya gaji wannan sana'a ba ya musu nasiha ba to sai ya mutu in ka mutu kuma fa dole ne to shi aka samu cikin ‘ya'yan wanda shi ya gaji sana'an ya yi ƙari kan wannan abin in aka binne mutum sai ya je cire likafanin sai kuma ya ɗauki kusa ya buga masa a kansa duk wanda ya zo gani sai ce rahimallahu nabash al-awwal Allah ya ji kan wancan shi likafani yake sacewa baya buga kusa to shi yasa in al'amari ya zo ana nan ana nan wanda ya fi shi tsanani ya zo shi a ce rahimallahu nabash al-awwal shi zama karin magana الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القتل فعليه فيه القتل wai abin da ya ɗauka cikin kabari in ya kai kiman abin da in an sace shi za a yanke hannu ya ce za a yanke hannu saboda mai saboda kabari hirzi ne ai an sa aka rufe ko wa qala malikun wa zalika anna al-qabra hirzun lima fihi kama anna al-buyuta hirzun lima fiha yadda gida ke hirzi na abin da ke ciki haka kabari ke zama hirzi na abin da ke ciki qala wala yajibu alaihi fil wala yajibu alaihi fi alqatu hatta yakhruja bihi min alqabr yace amma in ya ciro ne ya dauko abin bai cire shi daga kabarin ba aka kama shi to ba za a yanke hannunsa ba amma har ya fitar da shi cikin kabarin to ya shiga cikin haddin da za a yanke masa hannu ana tafiya tare da imamu darul hijra ko babu ma la qat'a fihi babin da ya zo na bayanin abinda ba za a yanke ma mutum hannu ba a cikin in ya sata ko in ya abinda in an sata ba za a yanke hannu ba ko kuwa halin da in an sata ba za a yanke hannu ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ونباواني ya je cikin gonan wani sai ya sace dashen dabino ɗan ƙarami fagara sau fi ha'id sayidihi sai ya je dasa a cikin gonansu gonan ubangidansa fakara da sahibul wadi yalta rusa wadiyahu fawaje dahu sai mai gonan ya zo yana neman a'a ina wannan abin da aka shuka bai gani ba sai fita sai je ganshi a cikin gonan makocinsa fasta'ada alal abdi ai fasta'ana alal abd shi ya nemi a taimaka masa akan wannan bawan da ya sata mai ke hukuncin shi a yanke mishi hannu fasta'ana alal abd marwana ibn al-hakam sai je wajen marwana ibn al-hakam ke da hukunci sai ce gashi ya min sata a yanke masa hannu fasajana marwanu al-abda wa arada qat'a yadihi shi marwana ya daure wannan bawan yana jiran ya yanke masa hannu fantalaka sayyidul abdi ila rafi bin khadijin sai ubangidan wannan bawan sai ya tashi shi ka je wajen rafi bin khadij fasa'alahu an zalika sai ce ina hukuncin wanda ya je saci abu cikin gona ya je shuka ya dasa cikin gonar ubangidansa fa akhbarahu sai ba shi labari yace me annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace ai na ji manzon Allah yana fada cewa la qat'a fi thamarin wala kasarin yace ai ba a yanke hannun mutum don ya ji ya tsinka amfanin gona wala kasa wala kasare haka dabino dankan dabino aka cire aka tsaga za a ga wani abu fari a ciki kamar kisi dangane da rabin nan ya ce wa'annan an sace su ba za a yanke hannun mutum ba wal kasaru aljummar faƙalar rajulu sai mutumin ya ce فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه yace kaga marwana ya kama bawana yana so ya yanke masa hannu saboda yayi kaza da kaza da kaza wa ana uhibbu an tamshiya ma iya ila ma iya ilayhi fa tukhbirahu billadhi sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isa ina son ka zo mu tafi tare ka je ka bashi bayanin abinda ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda duk inda mutum ya kai da girma a wannan lokacin in aka ce manzon Allah ya faɗa shikenan idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami sayyidina Umar da karfin halinsa da karfinsa da jabberancinsa sayyidina Abubakar da kar dukkan su da an zo da sayyidina Ali ya zo ce ai manzon Allah ya ce kaza shikenan in an taru ne za a yi hukunci ko ce abinda manzon Allah ya faɗa kenan shikenan ba mu da abinda zamu ce sai abinda manzon Allah ya faɗa فمشى معه رافع إلى مروان ابن الحكم شي رافع بن خديج يركع شي suka je wajen Marwan bin al-Hakam inda za a yanke hukuncin kenan fa qala sai yace mishi akhasta gulaman li hadha sai tambayi Marwan ka kama yaron dan wannan mutumin ne yaron shi ka kama shi fa qala na'am yace eh fa qala fa ma anta sani'un bihi me zaka yi mishi qala aradtu qat'a yadihi zan yanke hannunsa ne mana sata yayi fa qala lahu rafi'un shi rafi ibn khadija yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana fadar cewa la qat'a fi samarin wala kasarin ba a yanke hannun mutum don ya saci yayi irin wannan sata fa amara marwan bil abdi fa ursila shi marwan yace to ya zai ku sake shi ya tafi shi manzon Allah yace kana yanke hannun ana fahimtar imamu malik eh da me ake samun ƙarfi da ƙarfi da magudi da kuɗi ko koko da aiki sai da adalci sai da adalci eh duk abin da kake ganin za ka yi dabaranka da ƙarfinka yana nuna mummunar aƙida da ke tare da mutum bari nuna masa fin ƙarfi bari na yi masa magudi bari na nuna kuɗi bari na sai bulletproof da kuɗi duk wa'annan wallahi tallahi ba wanda kake cuta din matarka da kake nuna mafin karfi din wa'anda kake nuna talakawa da kake nuna mafin karfi din su suka haramta abin da kake yi waye haramta to Allah ya fi karfinka ba za ka taba samun kwanciyar haka ba za ka taba jin daɗi ba ka yi rantsuwa da Allah ka fada ba kowane ne ba za ka taba samu ba sai na Umar a cikin jahiliya jabba kowa na tsoron shi kowa na shakkar shi kowa ya shiga musulunci boye ake ya loko kofa gidanku zauren gidanku za ta sallah da sai na umar ya yi musulunta ya ce a fito waje a yi sallah duk wani bakoreshin da ya isa ya isa ya zo mu fita rijiyar zaki ya gani duk wanda yake ji ya isa shi wani ne ya zo mu fita kowa ya fito ya yi sallah tun daga nan musulmai suka samu dama sai na umar kowa ya san shi amma duk da wannan karfi din da karfin hali in aka ce mishi manzon Allah ya ce an gama da shi an gama da shi ko amma har kaji kana ganin kai kana da dabara kana da karfi kana da duwar abin da ka sani fa sai in Allah ya hore maka shi kun manta misalan da ake kawowa ne ka kama rakumi ka daure ka kama sa ka daure Allah ya hore maka sauro da Allah bai hore maka din kwaya daya kuke ya hana ka bacci ya sa ka ta dukan kanka ka bugi bango ka yi komai kuma ka rasa shi kuma ka kasa barci saboda Allah bai hore ma ba maciji dan kankanin ya shiko da kowa tashi zai ya gudu Allah bai hore ba amma rakumi ka ganshi gida guda gari guda yaro karami ya kama shi ya dunkurar da shi ya daga shi saboda me Allah ya hore yasa matarka ba yadda za a yi ka ji daɗin da kake so din nan wallahi sai in Allah ya hore maka ita wallahi Allah ba zai hore maka ita ba sai in haddasani an malikin rashin hankali ne da rashin tunani bahaushe ce zamantakewa ko zama ake da juna to shi mai ganin dabara da ya yi aure yana ganin shi ya kamata matan ta yi masa biyayya da kyautata masa da ya masa duk yadda yake so kada ta saba mishi ya zai fushi yana tsawa yana komai da komai shi ya manta ita ma mutum ce tana son wayannan duka tun da ya riga ya manta da wannan zai yi wallahi ko bata so ta bata mishi sai ta bata mishi shi Allah ya nuna mishi bai isa ba ai an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala ma ma suwa ne ne arkai arrajulu ne kai wanda baya iya yin ba da ce farin gida za a ce mishi namiji wanda ba kaza kaza kaza a rujura din mazakuta a ce namiji to sai ya ya zama yana da wa'ansu sufofi da yake tare da shi haka talakawanka ka yi dabara ka nuna kuɗi ka nuna karfi ka ci zabe ka kwashe kuɗi gafin da zai wallahi tallahi ba za ka ji daɗi ka yi rantsuwa da allah da ya halicce ka cewa wallahi ba zai ji daɗi ba talakawan ba su suka haramta abin da kake yi ba kuma ba su za su baka jin daɗi ba matarka wajenta za ka ji daɗi amma ba ita za ta baka ba sai Allah ya hore maka ita ba haka bane ba to shi yasa a nemi mulkin a samu a tara kuɗin a yi menene da menene har a zo a kai munzalin ba a san me ake nema ba yanzu ba haka bane ba to babu bacci babu kwanciyar hankali kenan ana nan a fadi a kwana a tashi a kwana a tashi rana ɗaya mala'ika yana kididdigewa ya ranar sai ce ai lissafin ya cika yau wannan zai bar duniya kuma zai bar ta kenan yana shiga abinda za a yi mishi ne za a bar manyan gari duniya don su zo amma da an gama tsakanin a yi mishi sallah a ji abin da shi awa uku ne minti nawa ne an ji an saka shi cikin kabari kuma an rufe shi kenan duk wa'ancan hayaniya an gama da shi abinda za a tambaye shi daban nadama da ciza hannu Allah kaɗai san abin da ake yi shi yasa ba wai abin a yi hasadarsu ko a ji zafi su wani abin a tausaya musu ne a gawatansu ka kwatanta tsakanin kai da matanka ka gani hakan ka zama shugaban kasar al'umma duk gari ko kasar gari ko gwamna ko sarki ko menene da menene wannan matan da kar ina da ita ta ce za ta tayar ma hankali ka rasa yadda za ka yi da kanka ka kasa jin daɗi ka tashi ka fita ba haka bane ba yace utawifu ma utawifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu lakai utawifu ma utawifu yace zan je duk inda zan je karshe ka je nan an hira an tashi ka je nan an hira an tashi in hiran inda daban da ake hiran duk aka gama kowa ya je gida kai kuma fa sai kai ma ka dawo mai to za ka zo ka tarar da ita ba ta yi bacci ba ta ja da mara tana jiran ka kaso ba haka ba ne ba eh eh aslim taslam shi ke abinda kake so a yi maka kai ma ka yi an fahimta kana so a kyautata ma kai ma kyautata kana so ka hau bullet proof ka sai bullet proof da aiki da adalci sai na umar da ya sai bullet proof da adalci da aiki shi kenan an je maka an je da ya je aka je ina ne mina nan da na ya bude gadon zinari ya kwanta yana kwance yana bacci ya jefa kansa masallaci yana kwance yana bacci gefe masallaci aka taho daga kasar kamar ka ce yanzu kasar america ingila kasar rum ai su ne dama duniyan duk biyu ne faris da rum su ne suka zama yanzu sharq wal ghab gabas da yamma da suke yi ma mutane barazana burga suke yi wallahi barazana suke ba su isa su aiwatar da abin da suke cewa za su aiwatar da ya je ce ina halifa aka ce gashi can kwance halifa ke kwance waje bakin abu sai da ya je ya gani da idon shi ce tabbas ka yi adalci ka zauna lafiya ka amintar ka amintu sai na mara ce to me na ci nasu ba abin da na ci nasu balle su kama ni balle su neme ni balle balle balle balle ba abin da na ci nasu ba abin da na ci nasu sai na mara da dare na ya zagayawa ne gani wake cikin matsala yana tafiya cikin dare yana bi yana ji a loko ya ji wata mata tana mai khalifa bai kula da mu ba ga yara gabanta ba abinci ba ta san shi ba ya ɓadda su kamanni zai ce ke baiwar Allah menene haka ta ce to gashi nan ya ba abinci yara za su kwanan yunwa khalifa bai muka ya yi aka yi sai ya sheka ya je baitul mali ya je baitul mali ku fcc ina kudin da kuka tara ku kawo a basu sai ya ɗauko abinci ya ɗora kan gadon bayansa aka ce a'a yalla bai bari aka ce kai za ka ɗauka min laifi na wajen Allah ranar lahira ya je ya tarar da ita matan ya ce ga abinci ya tsaya ya kwanta kasa yana hura wuta wuta aka ce ana ganin haske gemun shi yana hura wuta wuta ya tashi sai da aka yi abinci ta ci yara suka ci suka kwanta sannan ya kama hanya ya ce gobe in kin je wajen khalifa ki faɗi alkhairi kuma shi ne khalifa ba shi ne khalifa ba za a aje kuɗi mutane na cikin yunwa ba ko cikin wahala ba قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي جاء جاء غلام له إلى عمر بن الخطاب وانا يا رسول سيدنا عمر بن الخطاب فقال له سيتي جاء بغلام له إيه لا ربش بزيت تفبا بزيت تفبا كو كاتف شي كاسيا سي كاجي كما أسوكي كدالورا بزيه يوبا جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا يتي قالنا يا رب ينكي هنوسا فإنه سرق يتي سبود تبس ياي ساتا فقال له عمر ماذا سرق يتي مي ساتا وقال سرق مرآة لامرأتي يا ساتي مدود ماتاتا ثمنها ستون درهما kudin shi dirhami 60 faqala umaru shi sai na umar ce arsilhu fa laysa alaihi alqatl sake shi hukuncin yanka hannu bai haukan shi ba khadimuka khadimukum saraka mata'aku me yi muku hidima ne ya sata kayan ku to me za a yanke mishi hannu a yi an yanke mishi hannu gobe waye zai ma hidima قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا أنزو وجم مروان بن الحكم أكا كامش ورمتو الاختلاس غير السرقة ساتا ميتيتي ساتا in ba wuce ce sata akwai sata akwai sane akwai damfara akwai mai da mai baki daya sata shine ka je ka tarar da abu cikin hirzi ka sace ka ɗauke ba ka sace ba? ya je ya ɗauko abu mana ya sace abu saboda ɗauka ɗin nan ba lalle kowane ɗauka ke zamowa sata ba amma duk abin da ya ɗauki sunan sata sata wannan yana ɗaukan mana biyu wannan nassi ne filmau an fahimta to wannan sai je sane su me sane ya yake a jikin mutum to kudi a cikin ajihu hirzi ne ko ba hirzi ba to me yasa an sane ba za a yi hannun mutum eh yaudarar su aka yi aka ɗauka ba sata ke na aka yi ba ko kaga inda ake manan iya ɗauke tun da bai ɗau manan sata ba yaudarar sai sai ɗauke nan in ka ce yaudarar sai sai sace ta yi gwaranci sai ɗauke amma can sai sace an fahimta to sai ce iktalasa mata'an fa'ara da kat a yadi ya yi sane sai zai yana so yanke masa hannu fa'ar sana ila zaid bin thabit ne yas'aluhu an zalik sai ya aika wajen zaid bin thabit menene hukuncin wanda ya sane fa qala zaid bin thabit laysa fil khulsati qat'un yace ai ba yanke hannu a cikin sane anji wanda ke alkali ko khalifa ko wane ne matsala komin kankantanta in ba shi da tabbas a kanta sai ya aika fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna wannan matsalar wanda ya santa shine ahlul zikiri ba khalifa ba khalifa ya zama ahlul hukumi kenan ko amma wanda ya san wannan matsalar shine ahlul zikiri shi za a tambaye shi tunda sai na bakar ya tara su ya ce me hukunci me kuka sani game da wannan sai na umar ya tara ya ce me kuka sani game da wannan sai na usmana duk sa'an da aka je za a zartar da hukunci da sai na aliyu ya zo shi matsala ci canza me kake gani sai ce a ba haka bane manzo Allah ya ce kaza ga yadda za a yi ga yadda za a yi khalifa sai ya canza ra'ayin shi saboda ra'ayin sai da saboda abin da sai na aliyu ya faɗa saboda me gaskiya kowa ke nema abinda ake nema gaskiya ba mulki ko kujeran ko a sanni ne ko a'a a yi gaskiya da yadda za a haga Allah قال وحدثني عن مالك عن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرك خواتما من حديد إتياكا ووني النبط waɗansu mutane ne bakake ne lokacin su ne sai a ce kamar bayi kenan ya kama wani cikinsu ya ɗauki khawatima min hadidin zubba ne na bakin karfe fahaba sahuli yaqta yadahu sai je ya daure shi don ya yanke masa hannu fa arsalat ilayhi za ku ga kaga ya iya ilimin shi cewa wannan abin da za a yanke masa hannu amma to yaya aka yi fa arsalat ilayhi fa arsalat attau kinaya liman lil mar'a sai amrat binta abdurrahman ta aika masa ku je ku ce masa kada ya yanke hannunsa hukunci ba haka yake ba fa arsalat ilayhi amratu bintu abdurrahman maulatan laha sai ta ce ki amra ta ce ga wata bai wata ki je maza maza ki ce yukalu laha am amayyatu fa qala abubakar faja'atni wa ana baina zaharanain nas ce sai baiwar ta zo baiwar da waye aiko ta mace ta aiko ta sai ta ce فقالت تي تقول لك خالتك عمرة خالتك عمرة تنا فدا مكا خالتك كنوا مهيفيرك كوير مهيفيرك عمرة تنا فدا مكا يا ابن اختي يا كي دان كنواتا كوياتا اخذت نبتيا من شيء يسير ذكر لي ka kama wani banabatse a cikin wani abin da bai takara ya karya ba aka bani labari fa'aratta qat'a yadahi yadahu fa'aratta qat'a yadihi kana so ka yanke hannunsa qultu na'am nace eh haka ne qalat tace fa inna amrata taqulu laka fa inna amrata taqulu laka amrata namiji mace ce ko namiji mace ce tana ba tana faɗa maka la qat'a illa fi rub'u dinarin fasa'ida ba za a yanke hannun mutum sai ya saci abin da yake rubu'i dinari ko sama da haka قال أبو بكر فأرسلت النبطية سنتي هي تفيرسا سبب هجة جاري هجة يتجي جاري قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد يتي abin da aka yi ijimai a kan wajenmu a cikin itirafin da bayi za su yi bawa yanzu ce ya yi sata annahu man itarafa minhum ala nafsihi bi shay'in yaqul haddu wal uqubatu fihi على جسده في جسده فإن اعترافه اعترافه جائز عليه إمام مالك يتي إن باوا يزو يتي ياي أبن ذا سير مسد حد يا زمان حد كان زي كاري وشي أكرب اعترافه أما إن يزو يتبتم مكان حد hukuncin zai koma kan ubangidansa ne fa to sai a tuhume shi da ce yana so ya masa barna ne an fahimta imamu malik ba haka kawai banza ake kiran shi imamu darar hijira ba matsala sai an bi an kwanko an bi su ta ko'ina saboda mai kar a saba ma shirar allah kar a kama wanda ba shi da laifi ko kar a saki mai laifi wala yi tahamu an yi ala nafsi halakar ai ba za a zarge shi ba za a tuhume shi da cewa ai zai halaka kanshi ba a'a in yace yayi kuma hukumar da za a yi a kan wannan kasa za ta kare sai a ce shi kenan sai a karbi itirafin shi kala maliku wa amma man itarafa minhum bi amrin yakunu gurman ala sayyidihi amma in yazo yayi tirafi da wani abu wannan abin ubangidansa za a kama ya biya kaga yanzu ba kansa bane kai ubangidansa za a kama ya biya fa inna tirafahu ghairu jaizin ala sayyidihi wannan itirafin da yayi ba ba zai aiki akan ubangidansa ba an fahimta qala malikun laysa ala al-ajiri wala ala ar-rajuli yakunani ma al-qawmi yakhdumanihim in saraqahum qat'u ma'ana dan ko dagu ko ba ko menene suna maku hidima su menene sai suka dauki wani abin da bai saka kace ba za a yanka hannunsu ba لأن حالهما ليست بحال السارق yace saboda halin su ba halin barawo bane وإنما حالهما حال الخائن ليس وليس على الخائن قتل yace su halin su halin mayaudara ne maciya amana ne ba halin barayi ba ne duk wanda ya ci amana ba yanke masa hannu ake yi ba za a kwace kudin duk da ya karba ya kwasa duk iya shekarun da yana sai a kwace kudin sa'annan kuma a yi masa hukunci eh ka'ini eh to kha'inci daban sata daban shi yasa ihfaz lisanaka kuffa alayka hadha haka manzo Allah faɗa masa kuffa alayka hadha ya ji yayi siyasa fari tashi yayi menene da menene ya zama abin da ya zamo aka wawashe dukiyar ai barayin gwamnati masatan kuɗi suke kaga shi ya ya to ya dauka ya je shi da iyalansa suna jin daɗi kai ya barka cikin talauci kuma ka zo kana rige mashi zunubi eh ba ji ba kazafi eh ai ba sa ta yi a haɗin cin amana ya cin amana ya to ko da sata ya yi fa me na ka kaje kana wa'azi ba zai yi ba shi ana ta ai sun barayin gwamnati barayin gwamnati motocin da suke hawa kuke gani su yake kona muku rai rigunan da suke suka shi yake kora muku rai ka yi wa'azi har gashin kanka ya kare nan da nan zai je kowace shekara za shi umra ya dai dawo ana ana tasarrufi cikin dukiya shi ke damun ku duka eh kudin mutane ne kudin mutane a kai zaka zuga Allah ya kama shi Allah bai san da shi bane sai ka zuga Allah Allah bai sani ba bai san yadda zai da shi ba ya fi karfin Allah ne to kai kana nuna Allah bai sani ba ne yanzu kai zaka zuga Allah ka nuna mishi ya sani ya mishi hukunci ka kai masa kazafi kuma ka rage masa laifi saboda kai zikiruka akaka bima yakrahu yace ara'aita in kana fi akhi ma aqulu yace ai shine ma giban kenan haka duk tabtahu in ba shi da abin da nake fara ma kai mishi buhtanan azimin kenan yasa manzo Allah ce kuffa alayka hadha eh a ka je ka yi fada ka yi tashin hankali ka je ka yi tahiya za ka yi ka je ka yi tashin hankali ya ina ruwan shi da kai ina ruwan shi da kai ba dai kudi ne ya kwashe ba yana nan suna jin daɗi shi da iyalansa ba ke surutun da kake yi mai yasa kamar zuga shi ma kake yi ai muna kun manta ne ana karatu mun ka karanta abubuwa da yawa aka ce kyalewa din shine zai sa abin ya zama yana da kwarjini har su zo ba sa son a danganta su ga zuwa wani amma barayin gwamnati sai maganar ta zo ta ba ta da amfani ba ta da kima ba sa ba sa kunyan maganar ba sa jin kunyan maganar yasa in eh in za ka magana a yi suna yin kaza kaza sai ka ce suna yin madigo kar ka ce suna lesbian wannan sunan da kake fada turawa suna son wannan sunan sun ji za su ji daɗi ne ashe suna zama abin da suke yi komai sai ka san da za ka kashe shi ba kake kashe shi ba in ba a bi hanyar da za a kauda abu ba ba za a yi kautar da shi ba wayannan yaran da suke yin wani abubuwa me yake haifar da wannan قال مالك في الذي يسير العارية فيجهدها إمام مالك يتي وند يكر بأرو سيجي مسلم يتي داود أرو إنه ليس عليه القتل يتي بزاء ينكي بس هنوبا وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين yace misalin haka shine mutum ne kana da bashi kan mutum yazo ya musunta yace baka bin shi bashi sai a yanke mishi hannu ba za a yanke mishi hannu ba فجهده ذلك فليس عليه فيما جهده قتل قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر عند أكي إجماعي أكيش أوجم في السارق يوجد في البيت براو da aka kama shi a cikin farfajiyar gida kad jama'al mata'a wa lam yakhruj bi ya tattara kayan amma bai dauka ya fita cikin gidan ba innahu laysa alaihi qatl ba za a yanke masa hannu ba وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل yace misalin wannan hukunci kamar mutum ne ya aje giya gaban shi yana so ya sha amma bai sha ba in an zo shi a kama shi a kwace giyar a zubar a ladabtar da shi amma ba za a mishi haddin giya ba falaisa alaihi haddu wa masalu zalika rajulun jalasa lamra'atin majlisan mutum ne zo ya zo wurin mace ya kaman zai abu wani abin nan da ita amma ba abin da ya da ita wa huwa yuridu an yusibaha haraman fa lam yaf'al amma bai komai ba wa lam yablugh zalika minha fa laysa alaihi aidan fi zalika hadd sai dai a ladabtar da shi ba dai a tsayar masa da haddi ba qala malik imam malik yace al-amru al-mujtama alaihi indana annahu laysa fil khulsati qat'un بلغ ثمنها ما يقتو فيه أو لم يبلغ والله أعلم wa'annan yaran da suke yin wannan duk abin da ake fada kowa yana hawa kan laifinsa ne yana hangu laifukan mutane in ba ka yi hankali ba kai ma kana da ruwa a cikin abin da ke faruwa kana da ruwa cikin abin da ke faruwa eh eh eh haka yake ko to kaji yace haka yake kuma haka yake yara ne aka hada su makaranta aka ce bodu farko ma tukunna ya ce tana gida ba ta da kima tana ga uwanta tana gidan aure ba abincin kirki ubanta ba shi da wani mutunci ita kuma ga ta Allah ya halicce ta da Allah ya halicce ta da mai yusufa marketin ta yana tare da ita ba saya ta yi ba ba shi da amfani ta girma ta balaga ba haka bane ba waɗanda suke da kuɗi ba za su ba da sadaka ba ba za su ba da zakka ba ba za su taimaka ba amma sun ganta da kyau sabon jiki me suke ni ka bukata wajen ta sai aka dauke ta aka kai mishi ta ga ga sha dauke ta ya kai ta hotel ko ko guest house ita da take gida sai an ci an rage mata tun ga mutum ya isa ya fi ubanta daraja da shiga da kwarjini amma da yake abin da ya yake yi ya kake girka da kasa me yake yi ba zai faɗu ba sai ta ce yana fasikanci yana saduwa da ita me yake ji in ya ji me yake yi ce ni ke nan ashe ashe wannan abin yana da amfani ashe wannan abin yana da amfani ya sai mata waya ya ba ta kudi makudan kudi da yawa ga uwata tana aure ba mu da abin da za mu ci gashi yanzu rabi na samu kudi waye sai ce mata je ta yi aure waye sai ce mata je ta yi aure gaskiya ko to me ya haifar da wannan da a ce duk maza suna mutunta matan aure cikin lokaci kaɗan don ana wasan kwaikwayo aka ga ya saba ma shari'a da al'adamu da za a iya hanawa eh duk mutum duk mutum namiji da mace kowa so a gan shi ne a san shi in ta yi aure sai dai ta zama cikin ana tsawatawa kai ma tsawata mata kake yi ba za ka bata haƙƙinta ba ba za ka kula da ita ba ba za ka girmama ta ba amma in ta zo ta fito cikin talabijin ta ci kwalliya ta yi menene da menene waye ba ya kallo a lokacin ko malam ko malami in zai kalla lokacin ba da kokolo ba fikihu yake kallo ba fa idon shi ke me idon ke me ido kuma yana son me abu mai kyau lokacin an manta da zancen fikihu to ta samu ɗaukaka a haka za bugo mata waya a haka wanda zai ɗauke ta kai haka a haka za ka za ka za ka za kana wa'azi tun ba haife ta ba ta zo ta fara wannan abin ta zo ta samu ta samu ɗaukaka a garin ta fi ka ɗaukaka ya salam matan auren da suke zaune sunna din sunnar manzon Allah dan Allah ana yi musu haka ana kyautata musu ana mutunta su ana kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai ka ga abin da ya jawo mata kuɗi ta aka santa duniya da kome ne da mai waye sai ce mata je ta yi aure waye isa shi da yake kawo suke kawo kuɗi suke ba su ɗin akwai matarsa a gida ai bai bata wannan kuɗi akwai matarsa gida har yanzu ba a kai kitabul adab ba cikin abu dawud a gidan ko an kai ba a kai ba ko ba a karanta ba ko ana nan ana ta fama to shi yasa kai kanka in baka mutunta sunnar annabi ba kana da ruwa a cikin waɗannan abubuwan da ke faruwa fa girmama mata ka ba ta hakkinta ka kula da ita ka yi mene da ita ka koma da rayuwar yadda ake shekaru 60 baya ka ga mace tana son ta fice ta fita ta fita za ta fita saboda shari'ar musulunci ba inda aka ce a kyale mace ta neman makanta ba in aka haife ta tana karama kulawan wa ta girma ta yi aure wajen wa mijinta ya mutu ko aka sake ta ta dawo hannun wa 'yan uwanta ba inda aka kyale ta kace ta je ta neman makanta ana kallanta tana jin yunwa tana wahala sai da ta je ta samu sana'ar da take tana samun kudi lokacin zaka zo ka ce mata a bai dace da addinin mu ba bai dace da al'adar mu ba to me ya dace da al'adar ku hana ta shiga wannan abin ka gani in ta je ta shiga hana ta ka gani a lokacin da ake zaune ma'a mace kaninta yana kiyaye ta ne wanta kiyaye ta ke iyayenta waye isa waye isa ma ya leka kofar gidan ai da kowace ce mace ko yariya ce ko budurwa ce ko babba ce ko dattijuwa ce duk wannan iska da ya a bakin hanya ya mata abin da bai dace ba me ake yi ca kowa ake ca ake a kansa kafin ka zama wace ce uwarka ce ko matarka ko kawo ga mai mace ce yaya za ka je ka ba kwa zuwa aikin hajji da umra ne ba ganin balarabe bai mane matarsa ta tsufa kaman amma yana ta hurma hurma za ku sani ta hurma hurma mace ce mace ce saboda su suna je alhurmatu ni'ima wai mace ni'ima ce to ana zaune kowa na keta haddin auren sunnar manzo in za a ta zauna zaman sunna za ka wulakanta ta in za ta zauna zaman shekenci za ka girmama ta Allah ya sauke eh akasi eh akasi ne ai in ba ya ce tasihu imani sai ka inganta imaninka in ba haka ba za ana yin abubuwa kana da ruwa a ciki ba sani ba kuma Allah zai kama ka kai ka girmama auren wacce ta zauna auren ka mutunta ta ka yi menene da menene mace nawa ne mijinta yana nan ko ya mutu ya barta da 'ya'ya ga 'yan uwanta suna da kuɗi ga iya sai a kyale ta ita za ta je ta neman ma 'ya'yanta za ta dauko yarta ta zo za a yi mata rukuya aljanu ne ke ina ubanta ai ba ruwan shi ya tafi yasa ki je ki tawo da in dai saboda shi ne wallahi abin ba zai yi ba ruwan shi bai mishi zafi ba me ina ruwan shi ina ruwan shi ina ruwan shi ta ko ina ne fa sai an bincika ƴaƴa yanzu wani hali suke ciki yanzu wani ɗake da dama yi mai uban shi hidima da yaro kafin ya je makaranta yana zuwa makaranta ranar da ba a karatu da yake zuwa zai zo nan uban shi ya noma zai je ya taimaka ya taimaka uban shi ta yanzu ƴaƴan suna makaranta za zo an shiga irin ba kullum za je lakca tun safe shi dare tun yaro shi kansa shiga makaranta wuya karatu wuya fita wuya samun aiki wuya manajin albashi wuya duk albarka ya fita cikin komai shi yasa ba yaron da ke da daman da zai daga hannu Allah ka ba ubana lafiya da shi kansa tun daga firamare addu'o'i addu'o'i masu yi masa kaɗan komansa sai ya yi addu'a kafin a dauke shi makaranta kafin ya samu ayi karatu kafin ya samu abin da zai kafin ya gama karatu ko addu'o'in masu yi masa kaɗan komai kansa yake ma yaushe yake da dama yi ma uban shi addu'a shi yasa kaga duk yaran albarka albarka ba su da albarka ba albarka ta yi to wai a ce ba albarka ya yi zafi da yawa sai a ce mai albarkan ta yi mai ta yi karanci to a cikin balaga aka cewa babu abu amma ana la'akari da menene karancinsa alama hadi na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
محمد